jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na madubin kabara sunana usman kabara a cikin shirin da kuka fi sani da madubin kabara ko kuma wasu sukan kira shi da usman kabara show a koyaushe muna tattaunawa da 'yan afirka musamman 'yan arewacin najeriya musamman masu magana da harshen hausa ko jin hausa wanda muke zakulusu a duk inda suke ko a waje ko a gida musamman in suka shigo irin kasashen nan mukan ji me ya kawo su wanda kuma suke zaune a cikin me suke yi a cikin kasar sannan kuma wace irin gudunmawa suke bawa al'ummar su Ah, dawa muke magana
sunana na'ima idris wacce aka fi sani da girls talk series haka suke kira na to ni dai ma'aikacin lafiya ce ni likita ce to ah, dr na'ima barka da zuwa madubin na kamara gode Ah, sai ga ki kusan a america america ma sai ga ki a ɗakin yin madubin kabara wallahi Eh, me ya kawo ki amurka
to na dai zo ne akwai abin da ake kira mandela washington fellowship Hmm.
na yi applying last year shekara ɗaya da wuce kenan wajen september haka to a afirka ana ɗaukan youth matasa youth matasa yau matasa a gaba ɗaya afirka kusan 700 haka Hmm.
amma a nigeria mu arba- hamsin da bakwai ina ji aka ɗauka a cikin wanda suka yi applying sun kai kusan dubu tara da wani abu Wow.
sai aka ɗauki mu aka kamu nan to nan da aka kamu an kamu ne kaman training ne na leadership Eh, Wato- jagoranci yawa yanda za a koya maka yanda za ka je ka jagoranci al'ummarka Mm.
kuma duk wanda suka kawo nan duka demu ɗin
yan shekara nawa nawa tsakanin shekara 25 zuwa 35 ne to amma duk wanda kuma aka kanan din dukkanmu muna yin wasu abubuwa na canji a inda muke al'umma mu Mm.
dukkanmu haka ne.
e to ah, duk wanda yake kallon mu yanzu haka ba zai yi musun cewa kowa ya san ki a shafin youtube da wasu shafuka na social media ba wanda kike magana akan girls ah, talk series nan da kike magana wanda kike magana da kai tsaye musamman da 'ya'ya mata wanda yake magana ce ta lafiya da rayuwarsu amma na san yana cike da kalubale to kafin mu je wannan wace ce na'ima idris daga iyaye zuwa yanzu da To, inda ta yi makaranta da ni dai sauransu
asalin mu yan yan yobe ne gaidam Mm.
baba na dan gaidam ne sannan kuma an haife ni a kano aka haife ni to amma na yi secondary school ina a lagos a queen's college lagos daga queen's college kuma na zo na tafi china na je na yi university ina na medicine to yanzu kuma na da na fara aiki kuma na kusan kammala kammala masters ina wato digiri Digiri na biyu.
yawa digiri na biyu Mm.
to me kika kware a likitancin yanzu gaba ɗaya ne general practitioner ne to amma kuma masters ina akwai abin da yake yin shi population and reproductive health yana kunshe da abubuwan da ya danganci lafiyar Ma- mata mata da- wajen da- da haihuwa, hayayyafa da komai da sauransu.
komai da Mm.
ina mata Eh.
gaskiya nan fannin na fi so dai.
eh me yasa kika fara tunanin yin girl talk series
lokacin da fara ab- abu ɗaya na lura asibiti mata da yawa suna zuwa da matsaloli da zaka ga Mm.
ba ma sai sun zo asibiti ba Mhm.
ya kamata su sani Mm.
to wasu su gaskiya zan ce kai yana duni ba su sani ba to sai ga suna yin wasu abubuwan sai na lura da cewa wato prevention akwai abubuwa da yawa da za su iya kubutar da su ba ma sai ya same su ba Mm.
to amma yadda yake ba su sani ba wasu wasu kuma sun sani sun ci to bari kawai in fara wannan mu kanmu sauki ne a wajen ma'aikatan lafiyan in ba su zo wani abu ya asibiti da yawa same ba su yauwa ba aka samu wannan to shi a yasa.
kalubale ne yawanci a, irin magana da kike zaki ga cewa sh- a, videos din ki a, masu sauraro ko kallon mu za su ce ai kina maganganu irin a ce bangaren jikin mata sassan mata da basu saba ji ba suna ganin bambara ko su ma za su ga ya saba ma al'adar bahaushe ya saba ma addini yaya kike kallon abin kin tuntuɓi wasu malamai ko wani abu ne kafin ki fara tun- yaya kike misa kike baki tunanin cewa wannan zai fi baki matsala ba kila a cikin al'umma a wa- da zan fara na san tabbas zai bani matsala Mhm.
saboda abu ne da babu wata taɓa yi to ni kuma na zo na fara daga sama Mm.
to amma a tunanina abin al'ada ne ba abin addini ba saboda ko addini akwai tsafta Mm.
kuma ko a islamiyya ana faffaɗa maka sunayen abubuwa da yawa al'ada ba abin da ba a koyarwa Yeah.
to amma wai a ce ka faɗa ban ga amfanin shi ba saboda ko muna so ko ba ma so yanzu duniya ta ci gaba yara ƙara wayewa suke in ka faɗa ɗin za a fi fahimta to amma idan na faɗa ɗin wasu da suke ɗaukar shi da wani manufa kenan matsalar su ce Mm.
it has everything to say about them ba wai ni ba saboda ni abin da na faɗe shi wajen koyarwa ne ba wai na faɗe shi bane da Dan wani kawai jin daɗin batsa zance.
ko kawai jin daɗin zance kwata-kwata to inda suke ɗaukan shi wannan matsalar kuma ban ce wai kowa sai ya yarda da abin da nake ba ba wannan ne matsala ta ba ko da a ce mutum ɗaya ne ya ɗauki Yani.
abin da nake koyar alhamdulillah okay eh ba kya samun irin kamar irin saba bullying da ake yi misali a ce wani ya maka barazana kina kaza wallahi sai an yi kaza ko sai mun sa an kama ko ko a'a sai mun hada ki da hukuma kaza kin kina samun irin wannan eh an taɓa barazana don na taɓa zuwa ma hisba eh lokacin oh, na hukumar ta- hizba ta ta hisba Kano kwarai kwa da na yi amfani da manikin Mm.
na zan koya wa mata yadda ake duba Mm.
breast cancer haka sai na yi amfani da shi aka zo eh za mu je mu kai ki kara irin ah, saboda sankaran mama yauwa saboda ai gwamnatin kano ta hana amfani da manikin din nan sauransu Na wato ce ba dan mutum komai.
mutumin da ake nuna abu yauwa na je da kaina na je wajen malama umma kulsum ba zan taɓa manta ba na ce mata gashi ga ta ce to ai abin da ke daidai ne Mm.
koya ma take ba wani abu ba To, ta ce his ba wannan sun abin gane.
eh ta ce wannan abin bai ba da ku ake ba wannan harkar lafiya daban ce Mm.
wannan harkar kuma da aka aka ce a daina daban ne kuma batun ba kunya a harkar lafiya da magana addini yauwa batun cyberbullying duk wanda ya shirya dama ya fito Mm.
duniya duniya ya dole zai shirya game ma da shi cyberbullying Mm.
to amma wannan lokaci ne ya alaka ki take da mahaifi da uwa da uba ah, saboda yawanci iyaye suna taka rawa sosai wajen renon yaransu da zama yadda za su zama a rayuwa da sauransu ya, na, ya kika taso a gida gaskiya gidanmu idan boko ne eh ku nawa ne a gida mu wajen baban mu 14 ne sha hudu eh Mm.
gaskiya gidanmu yan boko ne eh zan iya cewa ma dole ne boko a gidanmu mm, kuma babanmu yana jajircewa especially wajen ilimin 'ya'ya mata mm.
za ka gani makaranta dole sai kin yi shi da sauransu kuma gaskiya dai he has been very supportive Yana babanmu sosai goyon baya.
da Allah ya masa rasuwa Eh, yanzu Allah ya ya ji rasu kanshi.
lokacin amin lokacin lockdown to Eh.
amma gaskiya ya jajirce a kanmu ba Mm.
karamin so ya sani maganan da ke karatun ba.
addini ya kuke ku shigar da shi cikin rayuwar eh duka in fact babanmu yana da islamiyya oh tashi ta kanshi Mm, islamiyya babanmu, mm, eh yana da islamiyya eh so diyon ki ce da ta buge ta buge sai ki zama ya sanya da ke ba
to da yake ni yawanci rayuwata ba a a lagos eh.
ne china da sauransu to ni ko da yaushe ina kan hanya shekarar ki nawa a china amma shida za ki iya gaishe ni da canisanci ni hau ma ni hawa ta aikowa sai na ji wannan Duk da dai makarantar mu Sai ka koyar koya?
koyo- a eh zaka koya amma kuma wajen koyarwa da english ne haka.
Oh, to amma na dai ka sani da zaka samu kanka je kasuwan kai sauransu eh akan ce in ka je irin wayannan kasashen akwai wariyar launin fata kabilanci kin fuskanci wannan
ba zan ce suna da wani kaun launin fata ba kabilanci sai dai in ce yawanci ba su saba ganin baƙaƙe ba Oi, shine eh, irin ba- bakon al'amari yawa Eh.
su ne kawai a a cikin wannan shiri da kike na girl talk series menene babban abin da yanzu na tambaye ki kafin mu gama hirar nan ce na ima me kike son mata su dauka daga cikin wannan abin da kike me zaki ce darasin da kike so ki koya a dunku- su koya a dunkule
darasin shine su ɗauki ya ke faɗan su zama su zama they are in charge of their health wato su zama suke lura da lafiyar kansu da yau kansu su lura da lafiyarsu kasu kasu saka kansu situation inda sai sun sun shiga wani irin hali da za a zo ana lahaula saboda abin da nake yawan gani kenan Mm, ka ga mace abin da ya kamata guda ta zo ta samu shi mijin ya gudu 'ya'yan gaba ɗaya ba wanda ke kula da ita abin da za ta iya so su zamanta su san health din su lafiya ita ce jarin kansa ake jarin su kira eh Yawwa, lafiya jari shine Uh, amma sun eh, asibiti kike aiki yanzu koko kawai youtube nan kike kina faɗa musu koko kina aiki a wani wuri ina aiki a asibiti eh Mm.
kina aiki a ina aiki asibiti a asibiti eh a kana kuma ina yin wannan abu na kuɗi ko na gwamnati a na gwamnati eh kina ba ƙasa gudunmawa ke sosai
to uh, mu dawo kan maganar yali kaɗan Mm.
me kika tsinta a yali da kika zo tunda magana ce ta koyar da shugabanci na gari ga matasan afirka wanda tun zamanin obama suka Eh.
gabatar da shirin na yi hira da mutane da yawa a wasu gidajen rediyo ma da ne aiki da sauransu akan yali me kika tsinta da kika zo yali
gaskiya zan iya ce maka tunani na ya canja daga goma ya kuma casa'in zan ce Mm.
kuma sannan na lura da wasu kurakuran da nake a- a- yadda nake tafiyar da al'amarin Al'amarin da shugaban program rayuwa.
ina da wani rayuwa ta haka da yadda ya kamata ka karanci jama'a Mm.
inda suke operating haka Mm.
sannan kuma banda wannan da yadda zaka iya matso da mutane kusa kusa da kai banda wannan kuma amma abin da ya fi- na fi koyan darasi wato a zaman america gaba daya Mm.
saboda sun kokoya mana wasu abubuwa an kai mu wajaje sosai Mm.
wasu abubuwan nasu zaka gani ba kaman inda mutane ake ɗauka a gida ba Mm.
a gida zaka kawai muna kallo ne a tv ana waito amma idan ka zo nan ka zauna da saboda abin da suka karantar da mu ba wai zama a aji bane muke kula a'a Mm.
za a Oh, ɗauke kuna mu ne shiga aji kuma kuna fita.
yawwa a kai mu prison a'a a kai mu wani Mm.
history waje a'a a kai mu Kila court gidan ɗinsu tarihi.
banki Mm.
haka duka to a nan leadership Oh, ku ga abin a yadda ciki ko'ina yake ake.
yawwa haka suke sai na fuskanci cewa yes akwai nan dai sun riga sun wuce mu kowa ya sani and we have a long way to go back home to amma gaskiya ya shape ne mind ina sosai fiye Ta da canza mata kama- akala.
yes komai Eh.
inda na zo to ta yaya zaki amfani da shi in kika koma Za ki- to wani ai sirri ne ya Allah.
wasu to abin da za a yi idan yanzu kika je Najeriya Mm, za mu sa a bibiye ki mu gani eh ta zama sabuwar leader sabuwar kwarai shugaba a na tabbata za a ga wannan canjin kawai Ya.
da wani Ah, mun hira mun yi hira tun farko amma ban tambaye ki ba Mm.
shekarun ki nawa to kaga yali tsakanin dai shekara 25 Mm.
zuwa 35 Mm. a nan ne kina tsakanin 25 da 35 kun ji kwana dai kwarai ina tsakanin nan to matasan mu a gida menene babban abin da ya kamata kike ganin cewa su sa a gaba saboda kin ga akwai abubuwa da yawa da matasa ne kashin bayan al'umma kuma suke tarwatsa al'umma me kike kallo matasan mu a gida abu daya zan ce change change change su kenan canja mm, change ya kamata ya starting daga kai daga kanka don lokacin da na zo muka fara abin nan ina ganin abin da nake ba a matsayin wani abu babba nake ganin shi a matsayin contribution ina na nake wannan gani.
social media da kike na Yawwa, magana ina da ganin mata da shi- lafiyarsu yawwa, ina ganin shi contribution ina da zan iya bayarwa wato gudunmawa.
al'umma kenan ba na ganin shi a wani irin wai babban abu nake a'a Mm.
to ya kamata a ce kowane dan adam canji ba wai sai ka fita ka je kana koya jama'a ba Yeah.
me yawa yanzu kai ma'aikacin banki ne Mm.
akwai mutane a gida da yawa da ba su iya amfani da atm ba saboda turanci ne Yeah.
za ka iya fita ka dinga koya mutane Koya yadda musu.
ake amfani da atm da hausa Hausa.
irin abubuwan nan ko kuma Sana'ar a ka.
anguwarku akwai kwatoci sosai Mm.
za ku iya fara irin youth um, Eh, organization aikin ɗin nan.
gayya Mm.
duk sati a ce ana share anguwa da sauransu ba wai komai sai an jira gwamnati ta yi ba cin ya kamata aikin ba gayya i- Mm.
aikin ka fara daga yiwa.
kanka din ne saboda true hakan sai in ga an fa achieving abubuwa da yawa Mm, haka gaskiya ni da shi ne shawara
Ah, daga ƙarshe za mu ce to muna miki fatan alkhairi kuma a ci gaba da abin da ake sannan kuma na tabbatar mutane da yawa suna bibiyar abubuwan da ake kuma ah, suna jin daɗinsa saboda ko ba komai waɗanda suke yaban abin da kike yi sun fi waɗanda za su soki abin yawa saboda haka kake- Haka ne.
karki ƙasa a gwiwa insha Allah sannan duk inda kuke muna alfahari da ku muna ƙaunar ku a duniya insha Allah kuna daga daraja hausawa ne da mutanen ƙasar mu gaba Haka.
ɗaya har ma da nahiyar kwarai menene sakonki na ƙarshe
Ta- ko Ya gaisuwa wasu ko- maina.
ga- ma- masu masu bin kiɗan
okay Mm. sakonki na ƙarshe saboda na tabbatar da ki so ki ce wani abu ga masu bibiyar shafukanki
masu bibiya ta Mm.
su ne suka kane inda nake because su ne kamar jari na zan kira su kuma da ba dan su ba ba zan tsinci kaina a nan ba Mm.
sannan kuma da wanda suke bina da wanda ba sa bina da wanda su- suke gane abin da nake faɗa da wanda ba sa gane gaba ɗaya din na gode
to salamu alaikum Na gode.
Allah ya mai da ke gida Waalaikumsalam.
lafiya.
amin amin